مولانا شيخ الاسلام الشيخ محمد رشيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum yan uwana musulmi wanda muka taru a nan don girmama alkur'anin mu babban littafin da Allah ya aiko annabin mu da shi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce wannan littafi gefensa yana hannun Allah gefensa yana hannun bawan Allah duk bawan Allah da ya riko da shi ba zai bata ba saboda girma wannan littafi wanda watan gobe ne aka saukar da shi don godiyar Allah na saukar wannan alkur'ani yasa kullun shekara duk duniya an akan yi tafsirin wannan alkur'ani da lugogi iri-iri wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna isar masa da aikansa a cikin lugogin duniya daban-daban to kamun mu shiga abin da za mu yi ina so in samu wannan dama in kira 'yan uwana musulmi don Allah don annabi mu haɗa kanmu mu musulmi don Allah don annabi mu haɗa kan mu musulmi saboda abin da ya tinkare mu a ƙasar waje na zuwa ga dukkan musulmin duniya da abin da ya tinkare mu a cikin ƙasar mu wajibi ne mu haɗa kai ya zama wannan wata watan haɗin kai ne ba watan raba kan musulmi ba a haɗa kai shi wannan littafi Allah ya aiko da shi ne don ya shiryar da jama'a ya zame musu magani hudan wa shifa ba don a haɗa kan a haɗa faɗa da mutane aka saukar da shi ba muna kira dan Allah dan annabi musulmi mu haɗa kanmu saboda abin da ya samu abin da yake ya samu gaba ko da yake Allah zai mana magani to ya kamata mu shirya tsakanin mu da Allah din mu shirya da shi tukunna kun ga dai America sun yi kirarin cewa man ashaddu minna quwwatan wa yafi mu karfi kamar yadda adawa suka ce Allah ce a walam yara wannan Allah allazi khalaqahum wa shaddu minhu quwwatan wa kanu bi ayatina ajhadun fa arsalna alaihim riyan sarsaran fi ayamin nasatin Fir'auna yayi kirari yace ana rabbukum lalani ne babban ubangijinku Allah ya hada shi da ruwa ya halakar da shi su kuma adawa Allah ya hada shi ya hada su da iska to wannan kirari guda biyu duk yanzu America wanda take yi kenan tana ce ana rabbukum walalini ne babban ubangijin kowa sannan ita take cewa wa yafi mu karfi to sai Allah ya gwama iska irin ta adawa da ruwa irin na fir'auna ya aika musu da shi shine katrina kuma kowa ya motsi zai cuci musulmi da musulunci Allah zai mana maganinsa sa wannan ƙur'ani da yake hannunmu ya isan mana komai saboda haka muke kiran ƴan uwa musulmi dan Allah dan annabi a cikin wannan tafsirai da za a yi na bana ya zama tafsirin kwanciyar hankali da shiriya da zaman lafiya a karanta shi yadda Allah ya saukar da shi kar a nuna masa wata hanya ya bi shi alƙur'ani mai fassararsa zai zauna ne a matsayin zai isar da aikan Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ja tafsirin nan wajen wata ɗariƙarsa ko wajen wata ƙungiyarsa ko wajen wata mazhabarsa ko wajen wata bukatarsa ba in ya yi haka ya saba wa Allah wanda shi alƙur'ani shi ya nu- shi ne zai nuna mana ta inda za mu bi ya ja mu ba mu ne za mu nuna masa ta inda za- zai bi mu ja shi ba to muna fata a wannan tafsiri a zauna lafiya a karanta ƙur'anin kamar yadda yake banda zagin sahabbai banda zagin waliyai banda kafirta musulmi a zauna lafiya saboda abin da ya samu a gaba su masu neman harkar da mu din nan fa in sun tashi halakar da mu basu damu da wanda ko yana wata mazhaba kungiya ko yana wata dariƙa ba sunansa musulmi kawai saboda haka mu me zai hana mu mu haɗa kanmu da sunan mu musulmi ne in kana wata mazhaba ba na yi to ina yin wata in kana wata dariƙa ba na yi to ina yin wata in kana wata kungiya ba na yi karka damu mu ya fi yawa dukkan mu ne musulmin duk duniya ba wani wanda yake da wani Allah banda wannan Allah da kowa ya sani kowa dukkan musulmin duniya annabin mu ɗaya ne dukkan annaba mun yi imani da su amma imamin mu jagoran mu abin koyin mu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmi mun yarda watan da zai tsaya watan nan da zamu shiga shine watan azumin duk duniya na musulmi ba wani musulmi da yake da wani wata daban na wajibi sai ramadana duk musulmi ga baki ɗaya kiblar mu ɗaya waje ɗaya muke fuskanta mu yi sallah dukkan musulmi wurin hajjin mu ɗaya ne rana ɗaya a guri ɗaya a gari ɗaya to me zai hana mu haɗa kanmu akan waɗannan da suka haɗa mu idan da wasu wanda kake ganin kamar su daban ne to a a a a- a kauda a kauda a haɗa kai akan waɗannan saboda haka muke fatan ai wannan tafsiri lafiya a shiryar da jama'a a nuna musu hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya tar da wurin da aka yabi manzon Allah ya tsaya yabe shi in aka yabi sahabbai ka yabe su in aka yabi waliyai ka yabe su in aka yabi istighfari ko salatin annabi ko la ilaha illallah ka tsaya ka fadi yadda Allah ya ce amma banda zagin musulmi muna fatan ah, Allah ya sa mu yi wannan azumi lafiya Allah ya sa mu kare shi lafiya Allah ya sa karbabbe ne Allah ya yantar da mu cikin wanda yake yantarwa Allah sa kasar mu ta zauna lafiya duk karfin da yake neman ya karya musulunci Allah ya karya shi duk karfin da yake neman ya karya- ya karya musulunci Allah ya karya shi duk karfin da zai karfa musulunci Allah ya karfafe shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama duk waɗanda suke tare a wurin nan kowa dai sauraro yake yi to muna gayyata kowa ya karanta hasbunal am ya karanta laqad ja'akum 66 da nufin Allah ya zaunar da kasar mu lafiya Allah ya taimaki musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka ta'ala ya saukar da wannan sura yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da ashirin daidai saura wata biyu. Zulƙida wannan sura ta sauka, manzo Allah yana dawowa daga sulhu Hudaybiya aka saukar masa da ita, aka yi masa albishir, aka faɗi hukunce-hukuncen da aka faɗa a ciki. saboda haka ne surar ta inda za mu tashi yanzu yake cewa inna arsalnaka shahidan nubashiran wa nazira ubangiji yana yin raddi wa duk duniya gaba ɗai in akwai wanda bai yadda Allah ne ya aiko annabi ba ko suhail ibn amrin ko qurayshawa ko ma kowane kafirin da bai yadda a rubuta muhammadun rasulullahi ba to Allah da kansa ya ce shi ne ya aiko annabi ina magana ka kai kuma da kace baka yadda ba kai su ibn amrin inna mu ne Allah yake cewa mu ne arsalnaka muka aiko ka ya rasulullah shahidan ka zo mai shaida wajina bika ala haula shahida kowane annabi mai shaida ne ga al'ummarsa manzo Allah shine mai shaida akan wannan al'umma inna arsalnaka shahidan wa mubashiran kai mai bada albishir ne wa wanda suka karbi maganarka masu shiga aljanna ka ne musu albishir Allah zai cika alkawarinsa ya shigar da su aljanna wa naziran mai gargadi ne kai kai gargadi wanda suka ki maganarka wa'idi zai sauka kansu wato narko Allah zai musu azaba in dai ba su tuba ba amma in sun tuba magana ta ƙare in ka zunubi ne aka mutu ba a tuba ba to ba sauran magana amma in zunubi ne musulmi ne yake yawan zunubi in ya tuba ba magana magana ta kare idan bai tuba ba kuma tuban na abin mamaki a wajen Allah shi ba a wasa da shi wato sannan abubakar ya rawaci hadisi ma a sarra man istaghfar walau a fil yawm 70 marra duk mutumin da yake laifi yana ce Allah na tuba yayi laifi ce Allah na tuba ko sau 70 yayi a rana daya Allah ya masa gafara ta Allah baya wasa ba wasa da shi kuma misali ko da wani ciwo ya samu mazinaci ciwon nan sai ya yanke zakarin mazinacin bayan bayan gurin ya warke ya daga hanci Allah na tuba ya daga yau ba zan ƙara yin zina ba Allah na tuba kai mun gafara in zai yi ma da me zai yi to amma Allah sai ya masa gafara sai Allah ba a wasa da shi wato istighfari da tuban nan babban abu ne to idan mutum ko yana laifi bai tuba ba mu ahlu sunnati wa man yamut wa lam yatub min wizrihi fawwid ila Allah jami'a amrihi duk musulmin da ya mutu yana manya manyan kaba'ira ba a ga inda ya tuba ba to in ya mutu ba ruwanka karka ce yanzu yana wuta a ba ruwanka ba shi da Allah shine aqidan ahlus sunna لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا Allah ya aiko annabi ɗin nan ne sallallahu alaihi wasallama shahida mubashiran wa nazira dan me litubinu billahi wa rasuli don ku yi imani da Allah da manzansa in an ce lituminu to annabi shine a gaba domin kamar yadda yake shine awwalul abidina awwalul muslimina awwalul mu'minin duk abin da aka ce na imani ne shine a gaba shine farkon wanda zai imani da Allah da manzancinsa قل آمنا بالله ما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل har zuwa ƙarshe shine farkon wanda zai imani da Allah yayi imani da manzancinsa litubinu don ku imani billahi da Allah manzon Allah da sauran mutane kenan wa rasulihi ku imani da Allah da manzon Allah wa tu'azziruhu ku darajanta manzon Allah din nan sallallahu alaihi wa sallama saboda domin akan qadiyar hudaybiya ne wannan surar ta sauka lokacin da aka je za a shiga makka abun bai yiwu ba saboda hikimar Allah domin ya shigar da wasu mutane cikin musulunci a cikin shekara biyu masu yawa saboda haka ne aka yi jafa'i aka yi abubuwan da ba su da kyau har aka ce to a rubuta takarda alkawari yadda magana za ta zo nan gaba su karshe suka je ba su yadda a rubuta muhammadu rasulullahi ba sai da rubuta muhammadu ibn abdullahi annabi ya ce rubuta musu da suke so saboda haka ne Allah yake umurtan mu koda wani bai yadda annabi Muhammadu manzo ne ba shi Allah shine ya aiko shi don mu yi imani da shi mu girmama manzon Allah mu darajanta shi wa tu'azziruhu mu girmama manzon Allah bayan mun yi imani da Allah da shi shi annabin mu girmama shi mu darajanta shi wa tuwaqqiruhu mu girmama shi wato tawqir shine ka rika jin nauyin nauyin mutum da nauyin abin da zai bata masa zuciya wato ya zama tsakanin mu da annabi sallallahu alaihi akwai girmamawa sai na umaru ya ce ya ce ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallama da dukiyarsa da jama'an duniya annabi ya ce da sauranka umaru ya ce na fi son ka akan duki akan dukiyata da matana da ƴaƴana ce tukuna umaru yace ya rasulullahi na fi son ka akan dukiyata da matana da ƴaƴana har raina wanda yake tsakanin haƙarƙari na yace to yanzu ne ka zama mumini umaru dole ne musulmi ya girma annabi dole ne ya darajanta shi babban bala'in da yake samu wasu musulmi har suna dangana wa iyayen manzon Allah wani abu mara kyau cewa su wai ba musulmi bane a'udhu billahi yaya Allah ai ba zai masa haka ba Allahn da ya ce zai bashi ceto sai ya ce ya ishe shi wala saubu yutika rabbuka fatarde shine a bashi duk yadda yake so ceto duk ya isa amma banda mahaifinsa da mahaifiyarsa hankali ba zai kama wannan ba tsakanin Allah da annabi ba haka bane yadda kawai ba komai ma annabi Isa kan raya matattu balle annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya raya iyayen nasu dama ba su da wani laifi manzo Allah ya ce shi tun daga Adam da Hawwa'u har zuwa Abdullahi da Aminatu wato ya fito ne ma masani shay'un min amril jahiliya ba wani abu mummuna da ya taba shafarsa a tsakanin tsarkaka ya fito wataqallubaka fis sajidin kuma abin aunawa ubangiji ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amim haza Allah ya ce kafirai najasa ne na hana su ba za su je makka ba balle su zo kusa da daki na mai alhurma babban abin da yake makka yake ba makka daraja ita ce ka'aba ka'aban nan wata ran manzon Allah ya dube ta ce ka'aba hakika kina da daraja amma mumini ya fi ki daraja shi ko an sani mumini wanda yake cikin sauran muminai wanda ya samu makamin walittaka ya fi shi daraja shi ko wanda makaminsa ya kai makamin siddiqiya ya fi waliyi din daraja wanda ya kai siddiqiya makamin kudubi ya fi nasa daraja qutbul aqdabi ko al khalifatu anillahi ya fi kudubi daraja shi ko qutub al khalifatu anillahi qutbul aqdabi wato mabucin khatmiya ya fi shi daraja shi kuma abucin khatmiya annabi tsagoro wanda ba aike shi ba ya fi shi daraja annabin da ba aike shi ba wanda Allah ya aiko shi ya fi shi daraja annabin da Allah ya aiko kuma ulul azmi guda hudun nan kowanne ɗaya ya fi shi daraja su kuma gaba ɗayansu annabi ya fi su daraja to ta yaya Allah zai ɗauki wannan babban mutum ya yi masa ajiya cikin mushiriki ko mushirika yanzu ko maƙiyansa ɗin nan masu sallah amma suna ƙinsa in suka zama babban bako za su saukar da shi a shadda irin ta mutanen ƙauye ba ta ruwa ba shadda kuma najasa ce amma bata kai mushiriki ba domin da shaddodi da yawa a makka ba a hana ba amma an hana mushiriki zuwa ashe shadda ta fi mushiriki najasa saboda haka Allah ba zai haka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin su ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar sa zamu ji akan maganar kowane mutum tun da yace tun daga Adam da Hawwa har zuwa babansa Abdullahi da Amina ya fito cikin tsarkaka da tsarki ba abin da ya taba shafarsa to wannan ne zamu yarda da shi akan maganar makiyarsa duke cusa maganganu a cikin wasu littattafai su ce hadisi ne annabi ne ya faɗa subhanallah subhanallah a darajanta annabi ya girma shi duk wanda ya mummunan zato wa iyayen manzon Allah yace ba musulmi bane to kusan kafirci ne domin ya dai dauki la'ana kan mai yawa ba ta da iyaka innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahu Allah fid dunya wal akhirah wa addalu azaban muhina duk wanda ya bata ran manzon Allah ya ya ya ya ya izaya wa Allah kuma Allah ya la'ance shi ya shirya masa azaba mai radadi yar abu lahabin ta je madina tana musulma duk inda mutane zai ganta ja ga yar gungumen wuta ga yar abu lahabin ga yar gungumen wuta sai ranta ya ɓaci ta je ta gaya mai gida manzo Allah yayanta kenan manzo Allah ya tashi na faɗa ki wallahi ku kiyaye min dangina wallahi ku kiyaye min dangina to abin da ya ɓata yar abu lahabin ma ya ɓata ran manzon Allah balle abin da ya ɓata ran iyayensa to musulmi su kiyaye duk waɗannan maganganu da suke yawo a wurin makiya annabi makiya salatin annabi makiya bayin Allah salihai to su abin ne ya kai su har ga kin annabi din ta inda ba su sani ba sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya umurce mu mu imani da Allah mu imani da manzon Allah ko mu darajanta shi mu girmama shi mu rika jin nauyin sha'aninsa a cikin sahabbai ko wani wanda da ka ambaci manzon Allah sai idon sai juye saboda girmansa da yake ji a jikinsa saboda haka ya kamata tsakanin musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallama wato waqiruhu wannan shine abin da aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato azziruhu wato waqiruhu shi Allah fa wato sabbihuhu bukuratan wa asila shi kuma Allah ku aje wani zikirin da za ku rika masa safe da yamma saboda haka Allah yake kiran musulmi kar ya bar kansa wala takum min ghafilina kar ka mai da kanka rafkanan ne ba wani zikirin da ka ɗauka wanda kake yi safe da yamma in kai haka ka zama gafili saboda haka ne ake kiran mu kowane musulmi ya taimaki kansa cikin rayuwarsa ya rike wani zikirin da zai rika Allah safe da yamma wa tusabbihuhu bukuratan wa asila wani wuri yace bil gudu wal asali wani wuri yace bil ashi wal ifkari wani ya ce- wani wuri ya ce bil bil billati wal shiraqi bukratan wa ashiyan bukratan wa ashiyan duk ya zo a qur'ani saboda kwadaitarwa dai a samu hanyar zikirin Allah da za a rike wanda za ta kai mutum fadan manzon Allah har zuwa fadan Allah amma Allah ce ba dole ba a faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila ba kutiba alaikum ne kaman sallah ko azumi ba a'a wato ya hanyar zikirin Allah faman sha'a ne faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila su hanyoyi guda uku ne akwai hanya mai tafiya wajen Allah gaba daya to Allah ba ya tilasta mutane akan wannan hanya ba ya tilasta su sai ce faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ba ila aljannati ba ila rabbihi sabila wadu ila rabbik kira zuwa ga Allah gaba daya to Allah bai tsananta ga wasu yake wanda yake so hanya ta biyu tana kira zuwa ga aljanna wallahi tu ila daris salam to anan yake tsanantawa domin in ka rasa wannan hanya ta ukun ba ta da kyau fadawa ne cikin wuta Allah kuma yana jin tausayin ka karka fada karka fada cikin wuta saboda haka ne ake kwadaitarwa ba a tsanantawa wa tusabbihuhu ku yi wa Allah tasbihi bukratan wa asila safe da yamma إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسنؤتي أجرا عظيما wato lokacin da aka yi bai'atul ridwani wanda maganar za ta zo nan kusa da ƙarshen sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga Madina hijira tana da shekara shida zai je makka ya yi umra sai aika a gaya musu zai zo ne ibada ba yaƙi zai kawo shi ba ya taso da mutum dubu da ɗari hudu a wani ƙauli dubu da ɗari biyar suna tafiya sai da suka zo hudaybiya kusa da makka amma kamun nan mutanen makka sun ji labari aka samu suka turo mayaka kamar mutum tamanin duk aka kama su gaba ɗaya da aka kama su manzo Allah ce a sake su ba mu zo yaƙi da kowa ba da ya je kusa da garin sai ikramatu ya jawo mutum wajen ɗari biyar suka bullo kan dutsen tan'im suka far musu nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya za- ya sa Khalidul Walid da warsu sahabbai aka kore su har aka mai da su Makka to da aka zo aka sauka a Hudaybiya din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to wa zai je mana ya gaya mana mutanen Makka fa mu lafiya lau muka zo umra za mu yi mu koma ba mu zo don yaki ba sai aka ce duk wanda ya je Makka yau kwanansa ya kare a cikin mu sai dai sayyidina Usmanu shi sayyidina Usmanu wato musulunci kullum yana bukatar mutum biyar mutum na ɗaya mai izini daga Allah mai yin magana daga Allah a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu wanda zai ba da kuɗi da ransa da kuɗinsa duk ya bayar saboda Allah matsayin Abubakar mutum na uku mutumin da yake sai baba ta gani a yi gaskiya ko a mutu ko a yi gaskiya ko a mutu sai na umaru kenan a matsayin sai na umaru musulunci yana bukatar waɗannan mutane sannan akwai mutum wanda musulunci yake bukata shi ko mai zaman lafiya da kowa dakata abin ba haka yake ba tsaya ka ji mana abin ba haka yake ba tsaya ka ji mana yana zaman lafiya da kowa ya je ya gaya wannan magana mai daɗi ya gaya magana lafiya lau sai na usmanu kenan akwai mutumin da musulunci yake bukata wanda ya san ilimin addini ilimin duniya ƙwarewa wayewa wanda ko yana bacci ka tashe shi ka jefa masa tambaya ce kaza ne a cikin sauri ba wahala sai na ali kenan to duk suka haɗa kai suka ce, gaskiya ba wanda zai je makka ba a kashe shi ba sai dai usmanu annabi ya ce to shikenan usmanu zo in aike ka ka je ka ga mutanen makka mun taho za mu yi umra ne za mu koma ba mu zo don yaƙi ba da ya je sai suka ce kai dai ga ɗakin nan kai ta yin ɗawa biyar da kaga dama amma banda mai gidanka ba zai shigo mana ba abun kunya ne duk duniya ta san muna faɗa da shi ya zo ya shigo garin mu lafiya ya fita lafiya in ya zo da niyan yaƙi mara ba in ko ya zo ba da niyan yaƙi wato ba zai shigo mana garinmu ba aka yi ta jaya aka daɗe sai aka ga shiru sai aka ga ba da labari kai usman na fa an kashe shi manzo Allah ya ce an kashe usman ya bismillah ku zo ku yi mubaya akan yaƙi shikenan aka tashi aka yi kira mubaya'a duk gaba ki da aka yi mubaya'a mutum dubu da ɗari biyar ɗin nan ko ɗari hudun nan banda sai na usmanu suka yi wa annabi mubaya'a banda jaddub ibn qaisin wani munafiki da baga- da- da- daga madina shi ko ya buya bayan raƙumi ya ƙi zo ya mika hannu to bayan an yi mubaya'an nan sai ga wani mutum daga makka sunansa suhail ibn amr da ya zo ce ci muta- mutanen makka ne suka aiko shi ya ce sunanka menene ce sunana suhailu ya ce to shi kenan lamarinmu ya yi sauƙi tun da suhailu aka aiko manzo Allah yana son kyakkyawan alfalu wato sahalu sauƙi kenan menene ce eh abinda suka ce bana ba za ka shiga makka ba amma za mu yi alkawari da kai daga yau a rubuta alkawari cewa za mu barka baɗi ka zo kai kwana uku na ɗaya kenan na biyu za mu rubuta alkawari shekara goma ba yaƙi tsakaninmu kuma za mu rubuta alkawari duk mutumin mu in ya gudu ya je wajen ka in mun je ka ba mu shi naka in ya gudu ya zo wajen mu kar a neme shi kuma za mu rubuta alkawari daga yau wanda suke so su yi abokantaka da kai ba ruwan mu wanda suke so su yi aban- abokantaka da mu ba ruwanka to an- annabi ya ce ya yarda da annabi ya ce ya yarda sai abun yayi nauyi wa sahabbai sai na umar zai ce ya rasulullah yanzu wannan haka za mu yi lokacin da muke kafure na kafure ma ba ma yarda da wulakanci balle yanzu da Allah ya girmama mu da kai yau ya za mu taho ga mu gagari kafurai kawai su ce wa za mu- ba za su bar mu shiga ba sai ya ce kuma mu riga mun ji ka ce ka yi mafarki za mu shiga makka lafiya za mu yi mai aski ya yi aski mai sosai ya yi sosai a cikin aminci ya ce umaru fadi manzon Allah ne a cikin umarnin manzon- manzanci na nake na gaya maka haka amma na ce maka bana ko baɗi to sai ransa ya ɓaci da duk da haka sai ya tashi je inda abubakar yake abubakar mai gida ya ɗauki wata magana mai nauyi kaji wai kafiran na wai za mu rubuta alkawari wai ba za mu shiga garin ba lokacin da muke kafirai ba mu yadda da wulakanci ba ya Allah ya girmama mu da shi sannan mu yadda da wulakanci ga mu ga kafirai su je wai mu koma sai na abubakar ya ce "Mm, mm, umaru Mm, mm, mutumin na fa manzon Allah ne a cikin umarnin Allah fa yake yin komai nasa shin lokacin da yace za mu shiga baka bane yace ko baɗi umaru umaru yace tun da nake ba- raina bai taɓa bai taɓa jin nauyin abubakar irin nan ba da ya ji abin da annabi ya faɗa min sai ce ya kwaikwaye shi ne to shi kenan sai aka rubuta wannan alkawari kamar yadda za mu je gaba dai mu karanta wurin a inda maganar take to shine dai yanzu ubangiji yake cewa innal ladhina yubayi'unaka waɗanda suke maka mubaya'an nan a gindin bishiya inna ma yubayi'una Allah Allah ne fa suka yi mubaya'a yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne fa yake kama hannun kowansu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sha gaya wa annabi irin wannan yana ce masa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama jifan da kai da duwatsu ba ba- ba kai ka jifa ba ni nayi jifa in ji Allah ashe yanzu gaisuwan a mubayan da aka yi ba hannun annabi aka kama ba hannun Allah aka kama to wannan ana kiransa mushakala ana kiransa mutashabihi domin zai kai ga kwa- kwatanta Allah da wani mutum mai hannu to amma kuma ya zama dole shi Qur'ani haka yake akwai zahiri akwai akwai ah, akwai muhukami akwai mufassari kowanne a wurinsa sai a san yadda za a yi to saboda haka ne karatu yake da sauki saboda qur'ani yana da sauki saboda haka ne yake da wuya domin abubuwan suna da wuya wato in an ce Allah ne yake gaisawa da waɗannan mutane in mun dangana wa Allah hannu to sai ya saba mana da laisa kamithlihi shay Allah ba abin da yake kama da shi in mun ce ba haka bane kuma haka din ne aka yi ba wai annabi ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mumini ma ah, ya ce mumini ma idan ya yi masa zikiri ah, in ya yi masa zikiri la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يسمع به wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha har zuwa karshe yace in na faralta mumini aiki yayi ya gama yace zai mini nafila to yayi idan yana yin nafila yana kusata ta yana fin nafila yana kusata ta har in gaje kunnensa in gaje idonsa in gaje hannunsa in gaje kafarsa to in Allah na gaje hannayen muminai masu kusata da shi don ya gaje hannun manzon Allah ai ba mamaki yadullahi fawqa aidihim kamar nan dai mushakala ne ah, girmama sahabbai ne masu bai'atul ridwani annabi ya ce duk wanda ya halarci wannan bai'a bai'atul ridwani ba zai shiga wuta ba ya zama dan aljanna an gama da aka gama annabi sai ya daga hannunsa na dama mai girma da hannunsa hagu mai girma ya hada ce kun ga Usmanu baya nan shi ma nayi masa mubaya'a yadullahi fawqa aydihim wato wannan yana kama da mayudiyar rasula faqad ata Allah duk wanda yawa annabi biyayya Allah yawa biyayya duk wanda ji maganan annabi maganan Allah ya ji saboda haka a kula da annabin nan kwarai da gaske wa anta babullahi ayyumri'in wa fa min ghayrika la yadkhulu shi kadai ne Allah ya bar kofa ta shiga wajensa duk ta inda ka biyo in baka biyo ta wajen Muhammadu baka shiga saboda haka a dage a rike annabi Muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi duk cewa mutum in yana yin abu uku to ko an tara masa sojojin duniya da makamin duniya ba za su iya kare shi ba mutum mai warware alkawari fa inna ma yankusu man nakasa inna yankusu ala nafsi mutum mai mugun nufin neman halakar da musulmi wala hiqul makaru sayyid illa illa bi alihi mai tona maramin mugunta shi zai fada a ciki mai yin zalunci bai tuwa ba ya ayyuhan nasu na bagaykum ala anfusikum mai warware alkawari mai mugun tanadi wa musulmi mai zalunci wa musulmi to sojojin duniya ba za su iya kare shi makamin duniya ba zai iya kare shi ba tsakaninsa da Allah a kiyaye faman nakasa min anfusu ala nafsi wa man ufi ma ahada alaihi Allah amma duk wanda ya cika alkawarin da ya dauka tsakaninsa da Allah fasanuti da sannu zamu bashi ajaran azima lada mai girma lada mai girma din nan yana somawa da sunan lada ya komo aljanna ya komo abin da yafi aljanna shine yardan Allah da yake ce radiyallahu anil mu'minina wannan ya wuce maganar aljanna laqad radiyallahu anil mu'minina
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا lokacin da bazon Allah zai tafi din nan Hudaybiya ya aika a gaya wa mutanen ƙauye su zo a tafi su su rifar su ashiya su juhaina su muzaina ƙauyukan da suke kewaye da madina mazu mazu a zo a tafi sai suka ƙi tafiya da suka ƙi tafiya sai Allah yana ba shi labari da sannu in ka koma gida don wannan sura a cikin tafiya ta sauka ana dawowa daga makka ne zuwa madina ta sauka Allah yake ba shi labari in ka koma gida ga abin da zai faru mutanen da suka ƙi zuwa su taho tare da kai za su zo su gaya maka almukhallafuna wanda aka aka bar su a baya aka bar su a gida din nan abinda za su zo su kawo hanzari za su zo ne su ce maka su wanda aka bari din daga cikin mutanen ƙauyar arab shagaratna amwaluna wa ahaluna abin da yasa ba mu samu daman bin ka ba ya rasulullahi wallahi dukiya ne ka san sha'anin dukiya in mun tafi ba mai kula mana da dabbobi ba mai kula mana da dukiyar mu iyalai ga sunan ba mai kulawa da su abin da ya hana mu bi ka kenan shagar na amma na haruna mun san dai tunda mu bi ka ba mun yi laifi ka nema mana gafara wajen Allah fastaghfir lana Allah ce ƙarya suke yi da baki suke maganan da harshen su suke maganan ba da zuciya bane yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa maka maganan banza ne da harshen su abin da yake zuciyarsu ba wannan bane munafurci ne abin da zaka ce musu kul fa man yamliku lakum min la shay'an ina tambayan ku wai in Allah so Allah yana so ya saukarwa dukiyoyin naku bala'i ko iyalan naku bala'i wa zai hana in kuma Allah ya ce zai kiyaye muku dukiyoyin naku ko ba ku nan iyalan naku ko ba ku nan wa zai hana kuma yau liku lakum la shay'an in rada bikum darran wa rada bikum naf'a idan Allah yana nufin wata wahala ta same ku ta halakar dukiya ko halakar iyalai au naf'an ko kuma kiyaye dukiya kiyaye kiyaye iyalai da kuma dawowa da lada da samun yardan Allah wanda ba a sake samun babbar yarda irin ta ba bayan nan ita hudaybiya din nan to in Allah bai ba ku wa zai ba ku kuma ya mulku lakum la shay'an illa lakum darra na wa lakum naf'a bal ba haka bane bal kana Allah bima ta'maluna khabira ba haka bane Allah yana sane da abin da kuke aikatawa ku mutanen ƙauye da za ku kawo annabi hamzarin ƙarya
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا هل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا idan ka koma sun kawo maka wannan hamzari na ƙarya ga abin da za ka ce musu ba haka ba ne duk abin da kuka faɗa ba gaskiya ba ne ba haka ba ne zanantum ku da a zatonku Allah yan kalibar rasulu wal mu'minuna ila alimu abadan wato lokacin da annabi ya kira su a zuwa taimaka nan suna faɗa a junansu ku kyale su wannan mutanen kuna tsammanin za su dawo ne makkan da aka kashe musu ƴan uwansu da dangin su yanzu wa'annan mutanen su je ba za a kashe su kuke tsammanin kashe su za a yi ba wanda zai dawo da annabin da mutane duk ba za su dawo ba saboda haka ne suka tsaye da su suka hana ƴan uwansu tafiya abinda suka faɗa kenan bal ba haka bane zanantun kun yi mummunan zato ne cewa allayyan qalibar rasulu wato tsakanin Allah da annabi kenan wato duk inda Allah zai ambaci sunan wani annabi tun a wajen Muhammadu ba haka za a yi ba wato in magana da Ibrahimu sai ce wa iz qala Ibrahimu wa iz qala Musa wa iz qala Isa amma in yazo kan mazo da an allayyan qalibar rasul ba ce allayyan qalib Muhammadun ba sallallahu alaihi wasallam kullum wajen girmamawa dai saboda shine yace mu girmama shi sai ya fara da kansa allayyan qalibar rasul wannan babban manzo a mummunan zaton ku wai ba zai dawo ba har abada walmuminuna haka mutane dubu da ɗari hudun ko da ɗari biyar dun kuna a mummunan zaton ku ba za su dawo wajen iyalansu ba har abada wa zuyina zalika fi qulubikum maganar ko ta zauna a cikin zuciyarku aka kawata muku shedan ya kawata muku wannan mugun zato wa zanantum zanna sau'i sai kuka yi mummunan zato cewa wannan abun haka zai zama wa kuntum sai kuka zama ku ne kawan mutane buran harakakku suka zo su ne halakakku sun samu fushin Allah sun samu fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rasa yardan Allah ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا Allah ce mu dai mun ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi don ku yi imani da manzon da Allah da manzonsa to wanda bai imani ba fa wa man lam yu'min billahi wa rasulihi duk wanda ya kuskura ya ki bin wannan umurni na imani da Allah da manzon Allah din nan duk wanda ya ki to man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna atanna lil kafirina sa'ira sai aka fito da sunan su zahiri maimakon damiri don in an fito da shi zahiri foro foro ya fi jiwa fa inna atanna lahum sa'ira sai ja atanna lil kafirina sa'ira mun shirya waɗannan kafirai wanda suka ki imani da Allah suka ki imani da manzo Allah mun shirya musu wuta ta lahira mai huruwa Allah ya kiyaye mu ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما mallakar sama da mallakar ƙasa duk na Allah ne shi kadai a can baya ya kirari ya ce kada mutanen makka su yi tsare annabi na da mutane na sun hana musu shiga makka a'a ni ne na hana domin kada su ga makkan su tattake waɗansu musulmai marasa ƙarfi ta inda ba su sani ba amma ai rundunar sama da ƙasa duka nawa ne nawa kafuran makka su yan cikin cokali ko da sauro aka haɗa su ba zai gama da su ba ne ya ce walillahi mulku samawati wal mallakar sama da ƙasa duk na Allah ne ya gafiru liman ya sha'u yana gafarta wanda ya ga dama wa azu man ya sha'u yakan kuma azaba wanda ya ga dama wato Allah zai gafara wanda ya ga dama, zai azabtar da wanda ya ga dama, ba ma'anansa Allah zai wa kafirai gafara a lahira bane in sun mutu suna kafirai a bai ga daman yin haka ba. Ba wai ma'anansa Allah zai muminai azaba bane a lahira tare da basu yi zunubi ba, a bai ga daman yin haka ba. Wanda Allah ya ga dama zai masa azaba a lahira ya mutu yana kafiri bai tuba ba, to Allah ya ga daman zai masa azaba. wanda ya mutu yana musulmi kuma Allah ya ga dama zai masa gafara ya gafiru liman ya sha'u wa azu man ya sha wa kana Allah ka riga ka san dai yadda Allah yake gafuran mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jin kai
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذونا ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سيقول المخلفون سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا idan ka koma gida har yanzu yana daga cikin abin da mutanen nan da suka ƙi tafiya tare da kai za su ce na riga ne maka in ka koma gida akwai wani fatahi fato khaibara za a samu a buɗe gari a ci nasara a samu ganima mai yawa maimakon rashin shiga makka da aka yi Allah ya canja maka ya baka khaibara za ka samu ganima mai yawa to amma bai yadda wani mutum ya bi ka ba sai waɗanda kuka zo hudaybiya da su su kadai bai yadda wani ya bi ka ba in ji Allah amma in ka zo za su ce za su bi ka don kwaɗayin ganiman nan ka ce har abada ban yadda ba Allah ya riga ya gaya mini ba wanda zai bi ni haibara sai wanda muka tafi da su hudaybiya ko kuna so ku canja maganar Allah ne ba za ku bi ni ba sai qul mukhallafuna da sannu su waɗanda aka bari a gida ɗin nan su larabawan ƙauyen nan da sauransu idan qarabtumu ila maghanima litakhuzuha zaruna tabikum idan kun komo gida za ku yi tafiyan khaybara zuwa samun yaƙi da ganima za ce mu ma ku bari mana mu tafi tare da ku yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna son kenan su canja maganar Allah da yace ba wanda zai bi ka zuwa khaybara sai wanda aka zo hudaybiya da shi suna so su canja wannan kenan ba za ka yadda ba kul ka ce musu lan tattabi'una har abada ba za ku bi mu ba kazalikum qala Allah min qablu haka ma Allah ya ga tun ba mu dawo ba Allah ya ba mu labarin ku a hanya ga yadda za ku zo ku faɗa ga yadda za ku zo ku faɗa to ba za ku yi mu har abada Allah ya faɗa mana wannan kazalikum qala Allah min qablu fa sayquluna sai ce a bal tahsiduna na kai ku dai kuna mana hasada ne don kar mu samu ganima shi yasa kuke hana mu tafiya tare da ku bal kanu la yafqahuna illa qalila wa'annan mutane ya rasulullahi rabu da maganar su mutane ne ba sa fahimtan ko ne amfani sai dan kankanin yin amfanin duniya da ake musu amfanin samun aljanna samun yardan Allah duk bai shige su ba sai inda aka ji labarin za a samu ganimar duniya ne suke lallabowa za su tafi da ku to ba sa fahimtar komai na kirki sai dan kaɗan na amfanin duniya to ya kamata musulmi ya zama ga amfanin duniya ga amfanin lahira to ya kokari in ya ga ba zai iya hada su ba ya zama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban sai guda daya to ya rungumi addini in kuma zai iya hada su ya hada su domin al-mu'minul qawiyyu khairun min al-mu'minid dha'if wa fi kilahima khairun in za ka yi haɗa su duniyar da lahiran ka haɗa su annabi ya ce mumini mai ƙarfi ya fi mumini mai rauni ko da yake kowane mumini akwai alheri tare da shi in ka ba za ka iya haɗa duniya da lahira ba to sai dai guda ɗaya tak to saki duniya ta tafi kwana nawa za ta yi ka riƙe lahirar wanda za ka tafi kwanan nan
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونه أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ذي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا, حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ka gaya musu su wanda suka yi jinkiri so yi tafiya tare da kai din nan ga wani sabon labari da sannu wata rana satut auna za a kira ku ila qaumin zuwa wasu mutane uli bafin shadidin masu karfin yaki nan gaba za a kira ku zuwa ga wasu mutane masu karfin yaki nan gaba tuqatilunahum aw yuslimuna wanda ko dai ku yaƙe su ko ko su musulunta ba na uku ba karɓan jizya to nan malamai masu fassara sun yi maganganu iri-iri waɗansu suka ce banu hanifa ne wato mutanen musulmatul kazzabi wanda sai na abubakar ya yaƙe su su ne ake nufi a nan waɗansu suka ce a'a faris da rum ne na zamanin umaru wanda aka yaƙa a zamanin umaru su ake nufi waɗansu kuma suka ce ai tun daga ran da annabi Allah ya aiko shi tun ran da ya ba shi izinin jihadi to shi ne annabin duk duniyan nan har ta tashi duk inda wani abu ya taso na ƙarfin kafirci to musulmi ya tinkari abun ko ya mutu ko ya samu cin nasara tuqatilunahum aw yuslimun wa in tudiu yutikumullahu ajran hasana idan kun bi umarnin abubakar na yakin musailama da mutanensa in kun ki bin umarnin sirma umaru na yakin farisa da rum da sauran yaƙoƙi na jihadi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata Allah duk sarkin da na nada na mai da shi jagora akan lamari na to wanda ya masa biyayya ya yi mini biyayya wanda ya mini biyayya ko ya yi wa Allah biyayya kuma ya ce man asa amiri faqad asani man asani faqad asallaha duk wanda ya ya gibin umurnin basarakin da na nada akan sha'ani na to ya saba mini in ya saba basarakin ya saba mini ya saba mini ya saba wa Allah amma ya komo ya ce la la da'ata li makhluqin fi mafiya amma fa mutum ba zai yadda biyayya da wani akan sabon Allah ba saboda haka ne ma wajen ulul amri ba dawo da يطيعونهم ويسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما gayawa su mukhallafin din nan wanda aka yi maganar su in ka koma gida ga abin da za su gaya maka ga abin da za ka gaya musu kama ƙara musu cewa wata rana za a kira ku zuwa wasu mutane masu sojoji masu ƙarfi wanda za ku je ku yaƙe su ko ko su musulunta wato yaƙin musulmatul kazzabi wanda sai na bakar ya ɗaura yaƙi ya yaƙe su kenan yaƙin mutanen ridda an yi abubuwa masu yawa a cikin wannan yaƙi na ban mamaki to in na na abubakar ɗin ne in tuɗi'u in kuka bi umarnin abubakar kun bi umarnin manzon Allah kun bi umarnin Allah in ku na fa'izurum ɗin ne na umaru in kun bi umarnin sai na umaru kun bi umarnin manzo Allah kun bi umarnin manzo Allah da manzonsa wato saboda haka ne ba a da shi bin umarnin wanda manzon Allah ya sa ko ko wanda mutane suka sa za a duba a gani shi yayi daidai da abin da Allah da annabi suka ce in bai daidai ba to la da ta makhluqin fi ma sayatil khaliqin ba yadda za a yi a yi biyayya wani abin halitta don a saba mahalicci saboda haka ne sai a duba ga shi yasa ba dawo da fi'ili wajen ulul amri ba aka ce yayi lana amnu adiullaha wa adiur rasula ba ce wa adiu ulul amri ba don ulul amrin akwai wanda ba za su ba da umurni na gaskiya ba ko jahilci ko kuskure ko son zuciya saboda haka aka ce idan sun ba da umurni irin na Allah da annabi duk wanda ya bi umurnin ya bi umarnin annabi ya bi umarnin Allah in ko sun saba to dama ba a ce ka yi biyayya wa wanda ya saba wa Allah da annabi ba yutukumullah ajran hasanan in kuka bi umarni yutukumullah Allah zai ba ku ajran lada hasanan mai kyau wa in tatawallau in kuma kuka ba da baya kama tawallaitum min qablu kamar yadda kuka ki kuka ba da baya lokacin da aka kira ku zuwa umrar hudaybiyah to yazib kuma Allah zai muku azaba da liman wata irin azaba mai radadi Allah ke ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما لسان الأعمى هرج ولا على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ويدي الله ورسوله نرخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نؤذفه عذابا أليما an saukar da wannan kenan fa in tatawallau kama tawallaitum min qablu in kuka ki zuwa kuka kuka bada baya kamar yadda kuka yin da farko yu'azzibkum azaba dalibun Allah zai muku azaba mai radadi sai wani sahabi makawo sai ya tashi ya zo ya zauna ruwa annabi ya ce ya rasulullah ni ko gani bana gani roya to Allah ya saukar da uzuri da ba shi kadai ba duk dai masu hanzari sai Allah ya ce a banda irin ku laysa alamai harajun wala alaraji harajin wato babu laifi ga makabu in yaƙi zuwa yaƙi domin ya lura da hanzarinsa amma duk da haka abdullahi ibn ummi maktumin yakan ya gagara ku je ku ajiye tsakanin yaƙin su ga ba wani tsoro in sun ga bana tsoro ai su za su ji tsoro ni bombe su ba ji tsoron su wala araji harajin haka kuma mai ɗingisawa mai ɗingishi shi ma an ɗauke masa laifin rashin zuwa yaƙi domin yaƙi wurin da za a yi gudu a kama ne a yi gudu a tsere idan haka in ta kama to mai ɗingishi ba zai iya gudu ya kama ba ba zai iya gudu ya tsere ba in gudun ya kama domin akwai gejin da in an kai ya halatta mutum ya yi gudu amma gugudin haramun ne mai tollon mai tolla nuwa zuba za ba da liman din nan ma akwai sahabi wanda yake dingishi raƙin uhudu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulullahi yanzu in naje da dingishin nawa aka kusure ni zan yi in na shiga aljanna ma zan yi dingishi annabi ya ce ba za ka yi dingishi ba sahabbai suka ce kai Allah ya dauke maka ai Allah ya dauke maka Allah ya dauke maka tunda kai mai dingishi ne yace a ni dai zan iya ya je koyi shura da udu ta daina da samarori manya manya mayaka laysa alami harajun wala haraj harajun wala alal maghribi haraj ha ma dukkan mara lafiya wanda rashin lafiyarsa zai hana shi zuwa yaƙi an ɗauke masu yaƙi wani lillahi wa rasulahu nursul jannatin tajri min tahtiha al-anhar amma in dai Allah ya bada umurni annabi ya bada umurni duk wanda ya bi umurnin su to za a shigar da shi aljanna kamar yadda aka ce wa man yatolun azibu azaban aliman duk wanda ya bi umurni zai ai masa azabu mai radadi to wanda yadda kuma gunda za a bashi wa yudillahu wa rasulahu nudkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anhar duk wanda ya bi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu dawowa nudkhilu Allah ce zuwa mu shigar da shi jannatin waɗansu aljannatai wanda lanharu ƙoromi guda hudu ƙorama ta ruwa ƙorama ta nono ƙorama ta zuma ƙorama ta giya suna gudana a cikin wannan aljanna amma gudana gudanawansu baya bata shimfiɗa baya bata komai kuma ya tawalla amma duk wanda ya bada baya fa maganan tana nan kaman da nu'azzibu za mu masa azaba azaba na liman wata irin azaba mai radadi
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأن فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فرضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد حقيقة والله رضي الله الله يا يردا يا يردا anil muminina waɗannan mumine dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar da ashirin da biyar yadda khilafa ta zo duk Allah ya riga ya yarda da su ko ba su kaɗai ba su da suna da wata lamba ne wato babban mai daraja a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama banda guda goma da aka ba su lamban girma aka ce musu yan aljanna ne abubakar zuwa ƙarshe akwai waɗansu aka ce daga guda goma su ko ba kamar su su ne alu badiri daga su kuma akwai waɗannan su hudaibiyan nan su kuma ba kamar su daga nan har zuwa fatahi to bayan fatahi kuma daga nan sai abubuwan suka tsaya saboda lahi ya taba da fatahi ba muhajiri bayan bayan fatahi hakika Allah ya yarda da su iz yubayi'unaka musamman lokacin da suke maka mubaya'a ta ta shajarati a gindin bishiya fa'alu ma fi qulubihim yadda Allah ya san waɗancan mutane ya ƙulu da bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa maka maganan banza ne da harshen su abin da yake zuciyar su ba haka bane to waɗannan su masu masu mubaya Allah ya san alherin da yake cikin zuciyar su na cikakken imani fa'alima fi qulubihim wa anzala sakinata alaihim ya saukar da natsuwa gare su domin lokacin da manzon Allah ya karbi wannan alƙawari to su sahabbai abin ya dame su manzo Allah kuma ransa ya ɓaci bai so ya bada umarni ya ga an yi kasala an yi suko-suko ya ce a warware a yi aski sannan kuma a koma gida an yi umra kenan to sai abin ya musu nauyi yaya ba a je ba ga dabbobi suna ɗaure guda saba'in ba a je ba a ce za a koma sai sai ummul mu'minina ummu salma ta ce ya rasulullahi ka fara yanka kowa in ya ga kayi yanka zai yi ai kenan to Allah ya taimake mu Allah ya karba mana azumin da zamu shiga ciki Allah ya yantar da mu Allah ya mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karya masu neman karya musulunci Allah ya karya masu neman karya musulunci Allah ya taimaki masu taimakon musulunci Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka wa shehunan mu da alheri Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayayyu da matattu masu neman addu'o'i a wurin mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun su Allah ya kiyaye mu da mu da su duk abin da muke tsoro Allah ya bamu da mu da su duk abin da muke nema na duniya da lahira Allah ya bamu da duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada kan musulmi Allah ya hada kan musulmi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin فاتحة صلاة الفاتحة iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.